ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآل بيته وأصحابه أجمعين بلا استثناء الله اتقوا الله تعالى فإن من اتقى الله وباه وأرشده إلى خير أمور دينه ودنياه ثم راقبوا الله يا عباد الله في السر والعلن مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه ثم يا عباد الله إننا على أبواب رمضان فالرمضان على أبوابه من الحضور وما تبقى لنا في ولود إلى رمضان إلا يوم أو بعضه يوم وهكذا يا عباد الله سنة الله تبارك وتعالى في عباده وقبل الحديث عن رمضان يا عباد الله وعلينا أن نلتفت قليلا فنرى متى مغادرتنا لشهر المبارك رمضان أي الرمضان الماضي حتى حال علينا الحول وهذا كله يا عباد الله من علامات قيام الساعة أي تقارب الزمان سيكون في آخر الزمان يا عباد الله تقارب الزمان حتى تكون السنة مثل الشهر ويكون الشهر مثل الأسبوع وأسبوع كيوم واحد فانظروا يا عباد الله متى ودعنا رمضان حتى أتى علينا رمضان آخر وعلينا أن نتفكر جيدا وأن نكون على حذر من الله تبارك وتعالى فرمضان يا عباد الله موسم عظيم من الله تبارك وتعالى به علينا فإن من جود الله تبارك وتعالى وكرمه على عباده حيث جعل لهم مواسم متعددة لأعمال صالحة ليتوب عليهم ويدخلهم الجنة ومن ذلكم المواسم يا عباد الله موسم صيام شهر رمضان فالصيام يا عباد الله ركن من أركان الإسلام الخمس كما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس بشهادة الله إله إلا الله وأن محمد رسول الله وقيام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان ثم حج يا عباد الله فصوم رمضان ركن من أركان الإسلام الخمس فهذا يعني يا عباد الله تبقى لنا سويعات قليلة أن ندخل في واحد من أركان الإسلام الخمس نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا صيامنا وركوعنا وقيامنا يا رب العالمين عباد الله إن الله تبارك وتعالى أوجب علينا هذه الفريضة فهذه المهمة يا عباد الله ليست فقد على هذه الأمة بل فرضها الله تبارك وتعالى على سائر الأمم الماضية قال رب العزة يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فهدف الأساس يا عباد الله من إفراد صوم رمضان هو تقوى الله عز وجل الله تبارك وتعالى يخبرنا في هذه الآية الكريمة على أنه سبحانه وتعالى قد أمر وفرض على الأمم الماضية صيام صوم رمضان وكذلك الأمر في هذه الأمة والتي اختارها الله تبارك وتعالى بقوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا فيا عباد الله الرمضان موسم الخير ورمضان موسم البركة ورمضان موسم الجود والكرم فالنبي صلى الله عليه وسلم قد روي عن عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن فيا عباد الله شهر رمضان شهر القرآن الكريم اجتهد اجتهدوا يا عباد الله اقرأوا القرآن في هذا الموسم المبارك يا عباد الله واستغفروا لذنوبكم في هذا الموسم المبارك يا عباد الله ووصلوا أرحامكم يا عباد الله وتصدقوا بما تيسره الله تبارك وتعالى لكم فرمضان يا عباد الله موسم مبارك فقد روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل الصوم لي وأنا أجزي به كل, ابن كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فالصوم لله تبارك وتعالى ولم يحدد الله تبارك وتعالى عددا من الثواب بل قال الصوم لي وأنا أجزي به فالإنسان المسلم يدعو شهوته وطعامه وشرابه من أجل الله تبارك وتعالى فالصيام قدره عظيم يا عباد الله جهدوا لهذه المهمة جهدوا أنفسكم يا عباد الله من دواخلها وخارجها يا عباد الله فإن الصوم الله تبارك وتعالى في شهر رمضان يغفر لجم كثير من عباده فقال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر أو كما قال صلى الله عليه وسلم إن لله أتقى في شهر رمضان وذلك في كل ساعة فيا عباد الله شهر رمضان شهر المغفرة والتوبة الله تبارك وتعالى يغفر لعباده في كل ساعة من شهر رمضان فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر إذا كان يوم من صيام من شهر رمضان يقول ينادي مناد يا باقي الخير أقبل ويا باقي الشر أدبر وإن لله عتقا أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من عباده الصالحين اللهم تقبل صيامنا يا رب العالمين اللهم تقبل قيامنا يا رب العالمين اللهم اجعلنا من عبادك الأتقياء اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم آمنا في أوطاننا يا رب العالمين اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين الله صل وسلموا عباد الله على محمد بن عبد الله كما أمركم الله بذلك في كتابه حيث قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وخص اللهم منهم أربعة الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعثمان وعلي وارض اللهم عن الصحابة أجمعين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهل بيته وأصحابه أجمعين bayan haka yan uwa ina mai shaidawa babu abin bautata bisa ga cancanta sai Allah shi kadai yake bashi da abokin tarayya shine ubangijin na farko kuma shine ubangijin waɗanda suka biyo baya ya Allah kai tsira da aminci bisa manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam da iyalan gidansa da sahabbansa gabaki ɗayan su ba tare da ware ɗaya daga ciki ba ya ku yan uwa ku ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala domin duk wanda ya ji tsoron Allah Allah tabaraka wa ta'ala zai nusar da shi tafarki madaidaici a duniya da kuma kyakkyawan yanayi gobe alkiyama ya ku bayan Allah Allah tabaraka wa ta'ala babu abin da yake koyuwa gare shi na fili da na koyi muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu wato mu kyautata ayyuka ya ku bayan Allah musulunci wato wani al'amari ne ko addini ne wanda aka gina shi akan rukunai guda biyar annabi sallallahu alaihi wasallam an rawaito daga gare shi yake cewa shi musulunci an gina shi ne a kan rukunai mana ginshiƙai gwafanni ko filoli guda biyar daga na farko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shine shaidawa babu abun bautata bisa ga cancanta sai Allah kuma manzon Muhammad sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ne wannan shine na daya na biyu kuma sai yin sallah na uku kuma yin azumin watan Ramadan baya da wannan sai bada zakka na biyar kuma shine wato yin aikin haji ga wanda Allah tabaraka wata'ala ya bashi dama ya ku bayin Allah Allah tabaraka wata'ala ya sanya Ramadan a matsayin daya daga cikin wato rukunan musulunci guda biyar gashi a yanzu a yau din nan mun kasance Ramadan yana bakin kofa yana dab da shigowa abin da ya ragowa da Ramadan ya shigo gare mu shine wato kwana daya ko kuma kwana biyu kwana ɗaya ko kuma bayan kwana ɗayan a samu kwana ɗaya ha'ilau ya ku bayan Allah mu yi duba mu gani mu leƙa mu yi waige mu ga yaushe ne ma ramadana ya gabata yana daga cikin alamomin tashin alkiyama wato shine kusantar zamani lokaci zai rika saurin zuwa kwarai da gaske yanzu gashi mun waye gari ba wanda lokaci bai wuce shi wajen sauri ba komai kake yi sai ka kula da ainihin wato lokaci domin yanzu ne zaka ga lokacin kaza yayi kaga zaka tafi guri kaza fa amma ka kusan makara ba wuya lokaci yayi ba wuya lokaci yana gudu idan muka duba zamu ga yaushe ne ma muka yi ban kwana da ainihin wato Ramadan da ya gabata amma yanzu gashi har wani Ramadanin yana bakin kofa gobe ko waɗansu wato awanni masu zuwa kaɗan zaka ga mun shiga cikin wato wani wato wani watan Ramadan din muna roƙon Allahu tabaraka wa ta'ala ya ba mu ikon kyautata ayyuka ya ko ‘yan uwa lalle duk wani mai hankali yana da kyau ya yi tunani ya duba ya yi dubayya ya ga cewar lalle yanayi fa ya canza saurin da kwanaki suke yi ya wuce tunanin duk wani mai tunani dama annabi sallallahu alaihi wasallam amma anar wani hadisi yake cewa lokaci zai rika sauri idan alkiyama ta kusa idan zamani ya zo ƙarshe zai zamto shekara za ta zamto saurinta kamar wata ɗaya wata kuma zai zamto kamar sati sati kuma zai zanto kamar yini ɗaya kawai yanzu in ka duba sai ka ga ramadan ɗin nan kamar ma ba a wata ɗaya ba amma ya sake zagayewa Allah tabaraka wa ta'ala yana daga cikin gudanarwarsa subhanahu wa ta'ala shine ya sanya wa bayinsa waɗansu lokuta da kuma waɗansu zamunna ba dan komai ba sai dan ya musu falala ya musu baiwa ya gafarta musu manufar yin haka ɗin wato shine so yake kowa ya shiga gidan aljanna ya Allahu tabaraka wa ta'ala ka sanya mu gidan aljanna ya ku ƴan uwa Allahu tabaraka wa ta'ala a wannan addini namu ya ware waɗansu lokuta a matsayin lokaci na gafara lokaci da yake so ai kyawun ayyuka ya ninnin kaladan manufar shine domin dai ka tattara abin da zai cika maka da rahamarsa ka shiga gidan aljanna to daga cikin irin waɗannan zamunna irin waɗannan lokuta da Allahu tabaraka wa ta'ala yake sanyawa akwai wato ainihin watan Ramadan balma watan Ramadan wato shine ma watan da yafi kowanne wata girma yafi kowanne wata falala ta fuskar wato ainihin ayyuka ya ku bayin Allah wannan zamani wato wannan wata na ainihin watan Ramadan yana da girman sha'ani azumtar watan Ramadan da kuma yin azumi gabaki daya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana cewa ɗaya ne daga cikin wato shika-shikai na addinin musulunci lalle kada mu yi wasa kowa ya tanadi kansa ma'ana kowa ya shirya domin shiga wannan wato zamani ko wannan wata na ainihin aiki na alkhairi wanda yake ɗaya ne daga cikin rukunai na musulunci guda biyar kenan ba abin wasa bane kwarai da gaske Allahu tabaraka wa ta'ala yana son azumi shi sama Allahu tabaraka wa ta'ala yace ya ku waɗanda suka yi imani kutiba alaikumus siyam lalle fa an faralanta muku yin azumi an faralanta yin azumi akan ku kama kutiba alal ladina min qablikum kamar yanda aka faralanta yin azumi a bisa waɗanda suka zo kafin ku yahudu da nasara su ma an sanya su an dora musu wato su yi wato azumi a lokutan su Allah tabaraka wa ta'ala yace ba ku ne farau ba na baya ma mun umarce su da yin azumi haka nan kuma an umarce ku da yin azumi Allah tabaraka wa ta'ala sai yace la'allakum tattaqun an faralanta muku yin azumi ne wato domin ku yi takawa domin ku ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala ma'ana babbar manufa ta ainihin faranta azumin watan Ramadan ya ku ƴan uwa wato shine bawa ya zamto daga cikin bayin Allah masu tsoron Allah tabaraka wa ta'ala shi Ramadan ya ku bayin Allah wato makaranta ce ko wani wato matattara ce gurin bada horo ne ga ainihin halayya ta ainihin bawa wanda yake musulmi domin shi Ramadan a cikinsa musulmai suna fita da horo na ainihin wato haƙuri iya juriya dangane da barin yawan maganganu iya juriya daga barin yunwa iya juriya dangane da abin da ya shafi ishirwa da kuma iya juriya daga barin ainihin shahawa wato shi watan Ramadan Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya shi domin ya zamto ɗaya daga cikin rukunan musulunci don ya zamto wato makaranta ta bayar da horo na samun takawa kuma don ya zamto makaranta ta samun wato kyakkyawar mu'amala da kyaututtuka da sadar da zumunci da kuma wato iya haƙuri da kuma juriya baya da haka kuma malamai suke cewa ma yana daga cikin wato falala ta Allahu tabaraka wa ta'ala ta yanda ya sanya mana watan Ramadan daga cikin falalar shine wato idan bawa yayi azumin watan Ramadan ko shakka babu zaka ga lafiyar jikinsa ma ta sake karuwa ya sake samun canji akan yadda yake da domin dama mutane suna samun da yawa daga cikin cututtuka ne sakamakon abin da suke ci da kuma abin da suke sha to watan ramadan mutum zai ɗauki waɗansu awanni bai ci ba bai kuma sha ba to wannan ɗin yana da amfani ƙwarai da gaske wajen lafiyar shi mai azumi ɗin wato kenan ramadan alkhairorin da suke ciki lallai ba sa ƙididduguwa ba kuma sa ƙirguwa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan ramadan ya shigo wannan kuma kowanne dare na ramadan wani mai kira zai yi kira a gurin Allah tabaraka wa ta'ala daga can sama zai ce ya bagi alkhairi aqbil ya kai mai nufin alkhairi to ka kusanto ka ci gaba da aikin alkhairi duka wani mai son aikin alkhairi maraba da shi lokacin aikin alkhairi ne fa yanzu wa ya bagi ya sharri adbir ina mai nufin sharri kai kuma juya domin yanzu ba lokacin wato sharri bane ba kuma lokacin wato ainihin barna bane annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan watan ramadan yayi sai a ainihin wato a bude kofofin aljanna a kuma kulle kofofin wuta a kuma kama kangararrun shedanu da kuma kangararrun shedanu na cikin aljanu duka a daure su ba dan komai ba sai dan bayin Allah na kware su samu damar bautatawa Allah tabaaraka wa ta'ala ya ku yan uwa kowa yayi shiri kowa ya tanadi tanadi na ciki da kuma tanadi na waje tanadi na ciki kuwa shine wato mutum ya himmata ya kulla niyya ta ainihin ayyuka na alkhairi ramadan ya ku bayin Allah wata ne na ainihin alqur'ani ramadan wata ne na tuba ramadan wata ne na ainihin kyauta ramadan kuma wata ne na ainihin wato tuba ga Allah tabaaraka wa ta'ala Allah tabaaraka wa ta'ala yake cewa shahru ramadan alladhi unzila fihi alqur'an hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan watan ramadan Allah tabaaraka wa ta'ala yace a ciki ne ya saukar da ainihin alqur'ani mai girma shi kuma alqur'ani shiriya ne ga ainihin mutane ya ku bayin Allah lalle kowanne ɗaya daga cikin mu ya kamata ya zama daga cikin ababen da suka zamto wajibi a kanmu shine mu tsara wa kawunanmu yaya mu'amalanmu za ta kasance da ainihin littafin Allah alqur'ani mai girma musamman a cikin wannan wata na Ramadan. Abinda Allahu tabaraka wa ta'ala ya kaddara ka iya karantawa cikin Alƙur'ani mai girma, to lallai ka yi riko da gaske, kar ka zamto ya zamto wani ne ya zo ya fita baka karanta ko da aya ɗaya daga cikin littafin Allah tabaraka wa ta'ala ba, musamman kuma a ce a cikin watan Ramadan watan Alƙur'ani mai girma. Annabi sallallahu alaihi wasallama sahabbai suke siffata shi da cewa ya fi kowa yawan kyauta ya fi kowa yawan kyauta musamman kuma a cikin watan Ramadan domin cikin watan Ramadan kullum Jibril yana zuwa masa da daddare su yi bita alkur'ani kowanne dare saboda ka ya ku bayin Allah abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara ka iya karantawa babu wani musulmi faci ya iya karanta wani adadi na alkur'ani mai girma idan ka iya surori guda biyu ko ka iya surori guda goma ko guda kaza wannan abin da ka iya kai ta nanata shi Allah tabaraka wa ta'ala zai ta baka lada gwargwadon abin da wato ka iya kananata idan yanzu aka ce misali ka iya karanta daga suratul fil zuwa suratul nas alam tara kaifa zuwa qul a'udhu birabbin nas nan gurin ka iya na alqur'ani ka zauna ko da yaushe kana karantawa safe da dare safe da yamma da rana da duk lokacin da ka samu dama Allah tabaraka wa ta'ala fa zai ta baka lada adadin gwargwadon abin da ka karanta ko da wanda ya haddace alkur'ani ne in dai abin da ya karanta bai kai yawan wanda ka karanta ba ba fa zai kai ka samun lada ba matukar dai kayi wannan karatun domin Allah tabaraka wa ta'ala to to Allah tabaraka wa ta'ala zai baka lada ko da sura ɗaya ka iya to kai ta yawan karanta ta watan Ramadan ne ana lillin kaladan ne zuwa adadi mai yawa ya ku bayan Allah watan Ramadan wata ne na ainihin tuba ku tuba ga Allah tabaraka wa ta'ala ku yawaita tuba yana daga cikin tanadin da musulmi zai yi a ainihin wato wannan wata ko kafin shigar wannan wata shine bawa ya ainihin tuba daga daga cikin wato daga kan ainihin zunuban da yake aiwatarwa domin Allah tabaraka wa ta'ala yana da wani adadi a kowanne yini a kowanne sa'a na watan Ramadan akwai wani adadi da Allah tabaraka wa ta'ala yake warewa ya ce da mala'iku a rubuta sunansu cikin ‘yan aljanna a gafarta musu abin da suka yi na munanan ayyuka. Muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta mana zunubanmu. Ya ku bayan Allah Ramadan wata ne na kyauta, wata ne na anashin wato sadaka. Kowa ya yi tanadi abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya hore maka ka ga me za ka iya yi na anashin sadaka domin gobe alƙiyama ka ga wannan sakamakon a cikin littafin kyawun ayyukanka. ka fara daga ainihin wato iyalanka mahaifanka yana daga cikin mafi alkhairin alkhairi shine wacce ta haife ka ko wanda ya haife ka yana raye ya wayi gari ya kai azumin ramadan ya buɗe baki da abin da ainihin wato kai ka kawo masa wannan yana daga cikin albarkar da kai za ka samu kuma yana daga cikin mafiya girman ladan da za ka samu gobe da kiyama ya ko ƴan uwa gurgudan abin da Allahu tabaraka wa ta'ala ya hore ma kada ka ce za ka ja baya iya masu kuɗi ne za su yi wato sadaka kai ma ka yi bakin gwargwadon abin da za ka iya musamman kuma karan fari ka fara da ainihin wato ainihin iyalanka waɗanda Allahu tabaraka wa ta'ala ya wajabta maka ciyar da su da kuma lura da rayuwarsu baya da haka ƴan uwanka wanda suke na jini danginka baya da haka wanda suke makwabtanka da kuma ainihin abokanka da abokan arziki lalle wato Ramadan lokaci ne na ainihin alkhairi annabi sallallahu alaihi wasallama ya fi kowa yawan kyauta sabai suke cewa idan ramadana ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam yana yawan kyauta kamar yanda idan iska ta bugo to bata ware wani haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi idan ya ɗebo abu zai yi sadaka ko zai yi kyauta yana fitowa duk wanda ya samu kawai zai ta bashi ne kamar yanda iska idan ta huro bata keɓe wani ya ku bayin Allah mu yi amfani da wannan dama yana daga cikin mafi girman abin da zai azzaza bawa ya tunzura ka wajen ka yi kyakkyawan aiki shine ka kudurta cikin zuciyarka ka zamto kana mai kudurin cewa la'alla daga wannan watan fa kai ba za ka ƙara wani ramadan a duniya ba wannan shine ramadan naka na ƙarshe idan ya zamto wannan abin da ka ɗauka a cikin zuciyarka inda a ce a fili da gaske an gaya maka iya ramadan ɗaya za ka ƙara a duniya ka mutu kaga ko shakka babu ba za ka yi wasa wajen ayyukan alkhairi ba to kuma dole sai an samu wani Ramadan wanda zai zamto shine na ƙarshen rayuwata wani kuma zai zamto shine na ƙarshen rayuwarka to ni ban san wanne ne na ƙarshe ba kai ma kuma baka san wannan Ramadan ne na ƙarshe ba ya ku bayin Allah yana daga cikin tunanin mai tunani yana daga cikin hankalin mai hankali shine mutum ya dauka cewa idan ne wannan Ramadan fa lalle ba tabbas cewa zan kai wani Ramadan wannan kan akwai yiwuwar ya zamto shine Ramadan na wani ƙarshe wannan zai taimaka wajen yin kyawawan ayyuka wajen halartar sallar tarawih da kuma karatun alkur'ani da yawan zikirin Allahu tabaraka wa ta'ala da yawan istighfari da kyautatawa bayin Allah kana mai neman aljannar Allahu tabaraka wa ta'ala kuma kana mai neman afuwar Allahu tabaraka wa ta'ala Allahu tabaraka wa ta'ala mai afuwa ne mai tausayawa bayi ne mai kuma gafarta musu zunubansu ne ya ku bayin Allah Allahu tabaraka wa ta'ala yana daga cikin sabuba na ainihin samun rahamarsa da kuma rufin asirinsa wato shine rufa asirin bayin Allah wato da kuma ainihin tausayawa bayin Allah duk wanda kasancewar idan ka masa kaza ka taimaka wa rayuwarsa ka kuma rufa masa asiri to lallai yi, domin kai din wannan zai iya zantowa sanadiyar Allah tabaraka wa ta'ala ya rufa maka asiri gobe alkiyama ma'ana kayi kaza kayi kaza amma ya ce ya yafi domin wannan shine babban wato ainihin rufin asiri ya ku bayin Allah Ramadan lokaci ne na ainihin wato alkhairi Ramadan lokaci ne na ainihin shiga aljanna Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kofofin aljanna guda takwas dukkanin su bude su ake yi idan Ramadan ya kama kofofin wuta guda bakwai kuma dukkanin su wato kulle su ake idan watan Ramadan ya kama Allahu tabaaraka wa ta'ala kowanne lokaci yana ƙyanta bayi a kowanne lokaci na cikin wato watan Ramadan ya ku bayin Allah ku kyautata ayyuka ku yi ƙoƙari ku kulla alaƙa tsakaninku da littafin Allahu tabaraka wa ta'ala wanda aka saukar da shi cikin wannan wata akwai ainihin majalis akwai gurare masallatayya da kuma wasu gurare da ake karatun alkur'ani ake fassara shi ake tafsirin alkur'ani mai girma lalle ya zamto akwai guraren da kake halarta mafi karanci a ce guri daya ko biyu idan kuma babu dama ya zamto guri daya inda dama ya zamto fiye da haka amma dai kar ka zamto a ce ramadan ya zo kai a shedul ɗinka babu inda kake zuwa ake fassara maka abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce a cikin littafinsa alkur'ani mai girma ya zamto kawai kana zaune a gida sai gurin kasuwancinka sai gurin neman kuɗinka sai gurin iyalanka kaɗai amma baka damu da jin me sabon Allah tabaraka wa ta'ala me manzan Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa ba lalle wannan yana daga cikin hasarar asarori muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu ikon kyautata ayyuka ya ku ƴan uwa kowa ya kokari annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa ka ji tsoron wuta ko da rabin dabino ne yanzu mutum ya kai azumi ka ɗauki dabino ɗaya ka bashi in dai dan Allah ne kai wannan to gobe alkiyama Allahu tabaraka wa ta'ala sanadiyar wannan in ya ga dama zai iya wato nisantar da kai daga shiga wuta tunda manzon Allah ce ko da rabin dabino ne kuwa kana da dama zaka iya yin kunu a gidanka kayi wanda suka yi azumi su sha kana da dama ka sayi ruwa fiye wata naira 200 500 ka biyo bayan Allah su buɗe waki annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa duk wanda ya biyo wanda ya azumi abin da zai yi buɗe baki da shi ba za a bashi dadai ladan da aka biyo wannan mai azumi din ba kuma za a ɗebo nasa a maka karo karo bane a'a adadin abin da aka bashi to adadin sa za a ɗiba a baka azumi kuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa Allah ta'ala ya ce azumi na wani ni kadai nake sakawa da shi dukkanin ayyukan dan adam nasa ne amma banda azumi ma'ana galibi ayyukan da muke zaka ga an ce in kai kaza akwai lada kaza in kai kaza lada kaza kai sallar jami'i akwai daraja 25 ko da bakwai amma azumin watan Ramadan ba inda zaka ji an ce duk wanda ya azumi ga yawan ladansa Allah tabaraka wataala ya ce wannan nawa ne ba wanda ya san me zan bi wa bawa na sai ya zo ya haɗu da ni malamai suke cewa idan aka tashi alkiyama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wasu mutane za su zo gobe alkiyama da tarin lada amma zai kare karshe za su shiga gidan wuta domin sun cucuwa ne sun dakiwa ne sun zalunciwa ne sun yi kaza sun yi kaza sai wane ya kawo kara ya ubangiji ya mun kaza a ɗebi ladan a bashi wane shi ma yazo ya ubangiji ya danne mun kaza ina ya hana ni a ɗiba a bashi ya ubangiji ya aibata ni a gurin wane da wane a ɗauka a bashi sai ladan ya kare kaf waɗansu su kawo kara sai Allah ta'ala ya ce to ai ladansa ya kare amma bari a ɗebi kai zunubanka a sake maka masa sai a kwalla shi zuwa ga gidan wuta Allah ta'ala ka kare mu malamai suke cewa ma'anar wancan hadisin da Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa azumi nawa ne kuma ni nake sakawa da shi suke cewa abinda ake nufi shine iya ladan azumi ne ba a dauka a yi fansarsa da shi iya wannan ne duk abin da mutum yayi a duniya za a dauka ladan abe wanda ka tushe shi amma azumi Allah tabaraka wa ta'ala bai ya dauka ya bewa wani shi lalle girman sha'anin wato azumi yana da girman sha'ani lalle azumin watan ramadan yana da girman sha'ani ya ku bayin Allah duk abin da kaji an ce yana bata azumi ko yana rage wato ladan azumi ka nisance shi muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya karba mana azumin da zamu aiwatar ya karba mana dukkanin nafilfili da ibadoji da zamu yi ya kuma ba mu ikon kyautata ayyuka muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya mana albarka ya yi wa zuriyar albarka ya ubangiji duk wanda suka riga mu mutuwa cikin musulmai Allah tabaraka wa ta'ala ka ji kansu da rahama mu kuma Allah ta'ala ka samu cika da imani ya Allah tabaraka wa ta'ala ka kara wannan kasa ta mu lafiya wannan gari ka kara masa zaman lafiya da kuma albarka duk wanda suka damu suke tsaye akan hidimomin wato tsaro da zaman lafiya Allah tabaraka wa ta'ala ka ba su nasara ka kuma musu albarka ka kuma taimake su kuma ila salatikum yarhamukumullah